لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أشمين شلة محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar wanda wannan ya daidai da ranar talatin ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in a cikin karatunmu na al'izziya ta sheikh abul hassan ashadili rahmatullahi alaihi muna cikin babin aure za mu tashi a matsala ta ƙarshe a cikin wannan babi na aure a cikin masail ɗin aure tun da babin ya haɗa shi tare da saki a yake fa'ida sani fa'idoji guda biyu a waɗannan fa'idoji guda biyu waɗanda malam zai ambata su ya ambata su bayan a wato kawo a matsalar a wato zamantakewa tsakanin ma'aurata ga wanda yake da sama da mace ɗaya yawanci malamai suna kawo wannan suna kulla masa babi da suke ce masa ishratun nisa wato zamantakewa tare da mata bal imamun nasa'i shi har ya kulla ma kitabu yana da littafi kitabu ishratun nisa a cikin sunanin nasa'i yanda zamantakewa take saboda ita wannan shi zaman aure ibada ne kuma saboda yanda addinin mu yake cikakken addini dukkan abin da ya danganci ibada an yi mana bayani rayuwar mu gaba ki sai an bayyana mana yanda za mu daga ciki muhimman abubuwan da ke cikin wannan rayuwar shine rayuwar aure daga cikin wannan rayuwar samu ta duniya shine rayuwar aure da haka aka bayyana mana hukuncin sai malamai suke kulla shi a cikin babu ishratin nisa to wannan fa'idoji guda biyu da zai kawo cikamakin babin isratin misali shine abinda malamai suke ce ma adabul waqi ko adabul jima wato na dubba na saduwar ma'aurata wanda ma'aurata suke saduwa da juna a wannan yana daga cikin isratin nisa domin ɗaya daga cikin maksudin aure shine ne saduwa da juna da samun zurriya to musulunci yana daga cikin cikarsa ya bayyana mana yadda ake yin wannan kamar yadda ya bayyana mana yadda muke shiga ban ɗaki mu tsuguna komai an bayyana mana to mana sai kulla shi da kawo da cewa fa'ida ta ni fa'ida guda biyu al'ula fa'ida ta farko la yusibu rajulu zawjatahu aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil bayt bai baya wato mutum baya saduwa da matarsa wato baya kusantarta da sha'awa aw amatahu ko ya sadu da kuyangarsa wa ma'ahu ahadun fil bayt alhali tare da shi akwai wani a cikin wannan ɗakin da yake saduwar da ita saghiran kana aw kabira wanda yake tare da shi a ɗakin karamin yaro ne aw kabira ko kuma babba ne ya kabana a farko yake auna iman ko baki yake wannan ya so mu ambatan wannan ladabi akwai sauran ada da bai ambace su wanda za mu zo mu ambace su amma wannan shi ne abin da a wannan a ladabin da ya faɗa koyarwar shari'a shi ne mutum kada ya sadu da iyalinsa alhali a cikin ɗakin akwai wani tare da shi wani yana daga cikin kamalar shari'a saboda a shi saduwar aure yana da cikin asrar yana da cikin sirri da ke tsakanin miji da mace wanda bai halatta a yaya ta shi ba bai halatta a a a wato a faɗin shi ba ballantana a hange shi a kan shi sannan a cikin yin haka akwai abu a cikin wato saduwa da iyali alhali akwai wani a cikin ɗakin akwai mahadurat akwai abubuwa waɗanda suke ababen ci da shari'a ba ta da su ba da za su iya faruwa daga ciki akwai bayyana al'aura al'aura za ta iya bayyana idan al'aura ta bayyana mutum ya bayyana al'aurarsa ga wani ba abokin aurensa ba haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahi a cikin hadisi hasan shine hadisin Ba'ad ibn Hakim an abihi an jaddihi daga ba- eh, Ba'ad ibn Hakim daga babansa daga kakansa Muawiya ibn Haida yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istab awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk a ka tsare al'aurarka sai dai kawai daga matarka ko kuma wanda hannunka ko wanda ka wanda hannunka ya mallake ta مبزعنا صلى الله عليه وسلم يشي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة kada mutum ya kalli al'aurar wannan namiji ya kalli al'aurar namiji kada mace ta kalli al'aurar namiji sai suka ce fa in kana fa in kana alqawm ba'dhum fi ba'd idan mutanen a takure suke ba a tare suke ga baki daya yace fa in istafa'ata Allah yara yannaha ahadun in Allah yaraha ahadun fala yara yannaha in dai kana da ikon kada wani ya ji kada wani ya ji al'aurarka to lalle kada ka bari wani ya ji al'aurarka ya ji al'aurarka saboda haka bayyana al'aura haramun ne don haka bai halatta mutum a inda abu ne wanda yake zai iya faruwa wajen saduwa na bayyana al'aura to shi nan malamai ma suke tafsir suka ce idan wato a idan saduwa idan mutum ya sadu da iyalinsa alhali wani yana cikin ɗakin idan akwai bayyana al'aura wato in a cuta suke bai halatta ba idan ko ba a cutar suke ba to shi ne suke yin tafsir suke waɗanda suke cewa makruh ne a saboda a mahdurin cewa za a ga al'aura ba zai tabbata ba mahdurin za a ga al'aura ba zai tabbata ba amma sai za a ga al'aura to haramun ne saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin mahdur daga cikin abubuwan da ba a so din wanda shari'a ba ta yarda da su ba shi ne wato abin da ke faruwa na jin sautin abin da ke gudana tsakanin ma'aurata wanda shi ma wannan musamman da yara yana daga cikin abin da ke bata tarbiyyar yara yana daga cikin abin da ke bata tarbiyya ya zama to kan cewar yara suna jin abin da ke faruwa tsakanin iyayensu wannan yana bata yana gurɓata tarbiyyar su sai suna yan ƙanana sai ga sun tashi ba su da sun tashi babu kunya sun tashi a ba su ba sa masu tsare kansu daga wato abin da yake bai dace bana alfasa to shi yasa nan ma ya faɗi wannan fa'ida wannan fa'ida tana tana daga babu nassi da ya faɗa haka amma daga cikin umumat na shari'a sun nuna haka kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana tare da matarsa tare da shi akwai yaro shi Abdullahi ibn Abbas a cikin ɗakin amma ba abin da ya faru tsakaninsa da matarsa a cikin wannan daren ibn abbas ya kwana dan yaje da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam take da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya ne suka kwanta akan mata suka kwanta akan shimfiɗa suka tada kansu da mata da matashi shi kuma ibn abbas ya kwanta akan matashin ya bi tsawon matashin haka ya kwanta wato yana jikiye da su kenan saboda ita mai nuna a a gwagwan kwace kanwar uwarsa ce saboda haka muharram mata ce zai kwana a ɗakin kuma shi yana ɗan yaro ɗan shekaru kaɗan inda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ibnu abbas gab da balaga yake yana ɗan shekara goma sha hudu ko sha biyar to da kuma kuma wannan abin ya faru a yana da sanyi amma duk da haka yaro ne shi ya kwana a ɗakin amma bai ne wani abu ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa ba a cikin wannan dare to amma umuman sauran wannan wani makanta za a iya kwana da yara a cikin ɗaki amma saduwa da iyali a lokacin da ya zama a lokacin da yake a cikin ɗakin akwai wani ko yaro ko babba to wannan bai halatta ba saboda umumat na shari'a dalilai na shari'a waɗanda suka yi nuni akan hanin haka domin idan hakan ya faru za a samu abubuwa wanda suke da shari'a ba ta yi da su ba sun bayyana musulmi daga cikin shi ne cewar tona asirin aure domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya je ya bayyana abin da yake faruwa tsakanin da matarsa to idan an hana mutum ya bayyana abin da yake faruwa tsakanin da matarsa to min ba da aula kuma mutum ya je ya bayyana abin da yake faruwa da a gani ne abin da za a gani ko an ce bi halatta ba mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min asharrin nasi yawmal qiyamati inda Allah daga cikin mafi sharrin mutane ranar alkiyama a wajen Allah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها mutum ya sadu da iyalinsa ta sadu da shi kuma yanzu ya raya ta al'ayu ya raya ta asirinta ta ce ai ga wanda yi ga wanda yi to idan an hana wannan ka je ka faɗa da baki min ba da aula ka je ka bayyana shi zai fi ya fitar ne wajen hana ka yi inda za a ji ba ma zuwa za ka ba da labarin ba a ji abin yana faruwa ko a gani ko ba ka ba wannan min ba da aula hannun haka dalika ya zo a cikin hadisin asma'a bin yazid cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai la'alla kuna yada abin da ke faruwa tsakanin ku da iyalanku sai suka shiru sai a sai asma'u take mazan suna yi matan ma suna yi ya rasulullah sai ce la tab'alu ku dena yace misalin wannan فإن مثل ذلك كمثل كمثل شيطان لقي شيطانا kamar shaitan ne na miji ya haɗu da shaitan ya haɗa mata suka sadu a kan titi mutane suna kallon wato mutum ya ce ta ce yana san yin zai ya bayyana sirrinsa sun zama sai tamkar shaitani to da sai sun haɗu da juna suka yi suka yi asirin falo kowa ya gani to kun ga wa'annan duk abubuwan da suka zo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna kan cewa abin da ke faruwa tsakanin iyalai abin da ke faruwa tsakanin ma'aurata wato abu ne na sirri da yawan zaba a kiyaye shi a sani kuma sannan bugu da ƙari abin da ke faruwa na gurɓacewar tarbiyya yayin da zaman tukan cewa masu sauraron haka ɗin yara ne allahumma illa a cikin suna sayyadewa yaran ne zaman to mumallis wanda yake da hankali amma wanda yake ba mumallis ba kamar dan wa kamar da ake shayar da shi ma wanda bai sani ba wannan babu laifi saboda dawahir ɗin da suka zo na shari'a ba za su ba su ba su kai zuwa garin shi ba duk da wadansu mata wadansu malamai sun sananta su ce hatta kan yaro in ma yau aka haife shi bai halatta ai ba to wannan sun sananta saboda babu dalili a cikin shari'a wanda ya nuna kuma dalilai umumat na shari'a da aka kafa hujja da su a dilla wannan surar wannan dalilan ba su tabbata wa wato ba su zamanto za su iya tabbakuwa akan wannan surar ba to fa'ida ta farko kenan a tsariya fa'ida ta biyu يكره أن يبادعهن في فراش واحد مكروه ne mutum ya kwanta da matansa a cikin shimfiɗa guda ɗaya almubaja'a a nan abin da yake nufi da almubaja'a shi ne saduwa kwanciyar da ake nufi wato a kwanciya ta saduwar iyali mutum yana da mace sama da ɗaya yana da mata biyu ko uku ko hudu ya kwanta da su ya sadu da su gaba ki dai akan shimfiɗa ɗaya yake wannan yukrahu wa qila ya haramu bal akwai kauli da yake ya haramu haramun wanda wannan shine akwa haramci shine mafi karfi duka dalilai na shari'a domin idan ya halatta saboda idan idan ya halatta mutum ya idan ya idan wato abin da ke faruwa tsakanin miji da mata sirri ne to abin da ke faruwa tsakanin ko miji da ɗaya da ɗaya matar ta sirri ne da ɗaya matar bai halatta ya sadu da ita ba alhali ko matar tana gani saboda saduwar su sirri ne wanda bai halatta a bayyana shi ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kan mutum sadu ya nan sanin zai bayyana bayyanawar umum ne sawa'un ya bayyana wa matarsa ko wani matarsa idan bai halatta ko bayyana wa matarsa ba ya zai halatta bai zama ya sadu da matarsa alhali ko matarsa na wajen sannan idan shi ya halatta gare shi ya ga kamar matarsa ya halatta kishiya ta zama yin kishiyarta ya halatta ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi in qad awma ka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka ka tsare al'auran ka sai daga matarka ko kuyangarka saboda ka ba aure ta za ta ganin al'auran juna amma kishiyoyi mata ba za su ganin al'auran junan su ba kamar yanda kamar yanda bai halatta ko da muharramai ne da al'auran juna ba bai halatta waɗanda suke kishiyoyi ne suna gargashin namiji ko su ga al'auran juna ba na haka kaga a kauyen da yake cewa ya haramun wannan shi ne mafi karfi ai haramun ne mutum ya sadu da matansa a shimfiɗa ɗaya a lokaci ɗaya alhali suna gani suna jin juna wannan matsala tana da muhimmanci ga malamai suka ambace ta a nan musamman saboda ganin yanzu mutane suna yin tambayoyi akan wannan ba kuma wani abu ne sanya ba saboda tasirantuwa da wato ji da ganin abubuwan da yake wakana daga wajen waɗanda suka makafirta kafirai suna yin waɗannan kuma labarin yana yaduwa a cikin musulmi a cikin rubuce-rubucen su da cikin ababen kallon su saboda haka sai musulmi su gani sai su ganin kamar ai haka ake yi haka ake yi a wannan take rayuwar aure ta wayewa ta wayewa rayuwar aure ne tsara dankan soyayya wane ne da sauransu alhali ko wannan ba wani abu bane illa tsarin shaitan da ya zo don ya sarrafafantar da mutane daga tafarkin alfitra واختلف في جمع الإماء أن يتقاني أكثر خطأ الإماء كلنبو بطيرة كلنبو بيوا في ذي هي حدا سيدة بسيدة تجد سوء كل بسيدة يا با ما لم يسكر تقاني فقيل يجي ودن سيدة يا هلسة بناء أكثر فتوري دا أكثر وجود غوطة ستا جاي أروتي دا غوطة ستا جاي وان ينزل بغن إنسياء بغن إنسياء يسبا amma a cikin musallar ibn abi shayba ya ambaci wadansu daga cikin tabi'ai waɗanda suka kawo wannan kan cewa ya halatta وقيل لا يجوز ولم تكن في حالتها بقى وقيل يكره وقيل يكره ولم تكن في حلال ولم تكن في مكروه منه هذا في المبادئة جاء لما جمع تكون كونشياني وفي كونشيا تاريخ أفوا تيكو من أفوا لا فسر المبادئة ده الوضوء kwanciya ne tare matsalar ta kwanciya ne ba matsalar saduwa ba ce amma wa wa amma wa huwa idza kunna bi ma'barin ukhra fala yajuzu ittifaqan saduwa mutum ya sadu da kuyangarsa alhali tsayar tana nan wannan fala yajuzu ittifaqan bi halatta ba ittifaqan da baki ɗaya malamai sun yi ittifaqi akan haka kwanciya ne tare akan shimfiɗa guda waɗanda suka ce ya halatta waɗanda suka ce haramun ne waɗanda suka ce makruhi ne idan kun ce ta zama ba mu bayyana al'aura ba su laifi musamman kuma idan ku yango ne amma mata saboda tsananin gauran ku saboda tsananin kishi da kuma abin da ke cikin na haƙƙin su kanta kowace tana da haƙƙi a kan mijinta ita ba kuyan gaba ta da haƙƙi a kan mijinta don haka ya zama ka ga babu wani daga cikin malamai da yake ya halatta mutum ya kwanta da matansa su bacci tare akan shimfiɗa ɗaya bal ko dai a ce makruhi ne ko a ce haramun ne saboda haƙƙin mata da suke da shi to tun da ku abin ya koma ya zuwa ga hancin su idan suka halarta kamar larura ta kama suka tafiya alal misali ya zama to ba za su iya samun kowa a ba su ɗakin ta ba za su za su haɗa a cikin ɗaki ɗaya ko kuma a cikin haina tafiya ce ta ba za su kwanta a cikin haina su kwanta da baki ɗaya to a cikin wannan hali kaga su kan za su iya sarrafar da wannan haƙƙi na abin yana koma ya zuwa ga haƙƙin su ne amma saduwa wannan fala ya je ji ittifaqan ittifaqan a mazhabar malik babu sabani akan cewa bai halatta mutum ya sadu da da kuyangunsa ba ko ya sadu da matansa tare a lokaci daya saboda dalilan da muka ambata yace wa hada akhir ma aradna jam'ahu min masail nikah wannan shine karshen abin da muke nufin mu kawo mu haɗa mu tattaro na wato abubuwan hukuncen hukuncen tsauni a cikin wannan daji saboda haka da wannan ya kare akwai abubuwa waɗanda suke na azabin ijma wanda bai faɗe su ba wanda yake ijma wanda yake domin cika fa'ida yana da kyau mu faɗe su ko da a takaice ne shi asali shi saduwa da iyali a a halal ne amma akwai lada a cikin ta da dai malamai sun yi sabani ladan muƙayyadin ne da niyya ko ko babu niyya za ka samu ladan me suke nufi da niyya in ce suka ce waɗanda suka ce dole sai kana da niyya kyakkyawa sannan za ka samu ladan saduwa da iyali saboda sun ce shi kan saduwa da iyali ana yin sa ne da wato manufofi ɗaukaka masu ɗaukaka daga ciki akwai manufar mutum ya tsare kansa daga fadawa cikin haram daga ciki akwai ya tsare ita matar daga ita kanta ta aikata haramu daga ciki akwai neman zurriya wanda za su yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai niyyar cewa ka samu da wanda zai zama to talibi ya tsaya ya girma ya taimaki addini ya zama to bijimin malami wannan duk kyakkyawan niyya to sai malamai suka ce yayin da mutum zai zo saduwa da iyalinsa idan ya niyya irin wannan niyyar to sai ya samu ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato asalin wannan bajin shine hadisin Abu Dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa fi budu ahadukum sadaqa a cikin saduwar da ta yi ke yi da iyalinsa akwai ladan akwai yin sadaka a cikin wannan wato za a ba mu su da sadaka sadaka ne sai ka dai ce ya rasulullah a ya ati ahadina shahawatahu wa yakunu lahu ajr yanzu ɗayan mu da zai samu biyan bukatar sa sha'awa ce dai dai sannan a ba shi lada sai ta ara'aytu in ja'alaha fi haram akana alayhi rizq idan ya je ya biya wannan bukatar tasa a wajen haramun ba za a rubuta masa laifi ba aka ce za a rubuta masa yake to haka zalika idan ya sa ta a cikin halal za a ba shi lada don ga zahirin wannan hadisin itlaqi ne cewa mujarradin ka je ka aikata ka biya bukatar ka ta halal za a ba ka lada to amma wata ziyada ta zo ta riwayar wannan hadisin yake cewa أتحتسبون الشر ولا تحتسب ألا أتحتسبون في الشر ولا تحتسبون في الخير kuna yin kuna neman wato kuna kidaya niyyar laifi amma ba ka kidaya niyyar aikin alkhairi to sai suka ce idan mutum ya yi niyyar aikin alkhairi shi za a ba shi wannan lada kamar wannan tasiri ne na hadisi wannan magana waɗansu malamai kenan amma mafiya yawan malamai wanda yake shi ne sauri na biyu sun ce mujarrabin mutum ya sadu da iyalinsa ko babu niyya Allah zai ba shi lada inda ya aikata halal ne kuma nasi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ayyaki a cikin sabuwar mutum da iyalin sa akwai lada amma riwaya da take a tafasu dole fi shar wala tafasu dole fi khair ita ce da wannan riwayar da su mutanen da suka kafa hujja da cewa dole fi da niyya ita wannan riwayar ba ta nufin kayyade ladan da niyya bane abinda take nufi wato kuna yi masa lissafin cewar idan a kuna kuna lissafi kun yadda cewar idan ya aikata sharri za a ba shi laifi to duk da za ku yi cewa idan ya alhaji za a ba shi laifi ba shi ne fasara hadisin ba wai yana sanya da surar bane wanda ke wannan shi ne kauli wanda ya sassa ne don haka shi saduwar iyali ibada ce wanda take akwai lada a cikinta wanda take akwai lada a cikinta ko mutum bai yi niyya ba ko babu niyya akwai lada amma idan ya yi niyyar sai ya zama to nurin alamu lada a kan lada a ba shi ladan wannan sallar ko a ba shi ladan wannan niyyar kamar da malamai suke faɗa ne kan cewar niyyar a aikin alkhairi guda ɗaya yana zama ko ayyukan alkhairi masu yawa da yawan niyya da yawan niyya ta aikata alkhairi kamar alal misali idan mutum ya fito daga gida zai zo masallaci ya fito da niyyar cewa ya fito da niyyar zai je sallah ne ya sallar farilla to kaga za a ba shi ladan wanda ya fito sallah ta farilla duk sakun da yayi a ba shi lada a kan kuma masa zunubi sannan a yi a rubuta cewa yanzu sallah yake daga fitar yake da gida a rubuta ya fara sallah kuma ya ne cewa idan ya zo masallaci din nan ya zo da niyyar zai halarci karatu to haka za a ba shi ladan wanda ya fito jihadi fi sabilillah kuma ya ne niyyar cewa idan ya zo ya zo da niyyar idan ya zai mafi tafi zai taimaka masa to da ka za a bashi ladan wanda ya taimaka ma bayan Allah kaga aiki ɗaya ne amma idan ya aika idan ya ko idan ya yi idan ya haɗa niyoyi da yawa na alkhairi da shi sai zama to ayyuka masu yawa imamu al-ghazali rahmatullahi alaihi a cikin ihya ulumuddin ya bayyana wannan bayani kyakkyawa wanda yake yana daga cikin abubuwa na tarbiyya da ya kamata mu kula da su kuma yana daga cikin wato fa'idar ilimin sanin addini yasa ake cewa ibadar ibadar malami ta fi ibadar jahili saboda shi malami zai yi ibada guda daya amma saboda sanin irin wa'annan abubuwa na asrar na shari'a sai ka ga Allah ya rubuta masa ibada guda daya kuma ta ibada mai yawa to haka da duka yanda mutum ya sadu da iyalin sa mujarrad da sadu za a ba shi lada amma idan yayin da yake sadiya da iyalin sa yake a yana da niyyar cewa wannan abin da zai yi kasari shi daga aikata haramun ko wannan abin da zai yana niyyar Allah wato tsare tsare masu tsare da kuma ta aikata haramu yana fatan ya samu zuriya kyakkyawa yana fatan a cikin yaron da za a samu Allah ya azurta su ya zama ko malami ne wanda zai jihar wanda zai yada addini ya karfafa addinin musulunci duk ta ga sai zama ko aiki ne guda ɗaya amma Allah sai ya rubanya wato ayyukan sai ya zama ko ayyuka ne masu yawa da ya gurgurdan niyoyin da yi wanda ke wannan shine kawai wanda ke sahihi wanda ya nuna wannan matsayin sabiyar iyali a cikin shari'ar addinin musulunci a kuma yana yana zamantowa halal yana zamantowa haram halal shine a kowane lokaci da Allah ya halatta shi in banda lokacin da yake haramun lokacin da yake haramun shine lokacin da masu suke cikin haila da kuma lokacin da ya yake cikin zuhar da kuma lokacin da ya yi ila'i kafin a ko ba su da niyyar ya karya da a a da lokacin da yarda ya fito ta saki uku talakul ba'i yarda ya fito ta saki uku da halatta mutum da babu raja'a gare shi a kanta to adab din da nan malamin an fito ransu daga cikin adab daga cikin adab din da malamai suka ambata shine akwai at-tasmiya yin bismillah da addu'a da ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi ibn abbas ya rawaito a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake law anna ahadakum idza ata ahlahu قال بسم الله اللهم جنب اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن رزق إن رزق ولد لم يضره لم يضره الشيطان أبدا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاتين لا ينجي زوما يا موسى زي زي بسم الله وفي عند سنة الله sannan ya ce Allahumma jannibna shaytan Allah ka nisantar da shaytan daga gare mu wa jannibi shaytan ma razaqtana ka nisantar da shaytan daga abin da ka azurta mu to in idan aka azurta su da ɗa a cikin sakamakon wannan saduwar to wannan ɗan shaidan ba zai cuce shi ba har abada ba yi shaidan ba zai masa wasu yaki ba amma cutar shaidan na tafin hankali da da da ingantawa da yakan yi to ba zai cuce shi ba har abada wanda ya nuna wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya kaddamar da shi shi yasa yayin da Allah ta'ala ya ce nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum mata yan ku gonakin ku dan ka ku zai tsema gonakin ku ta yanda kuka so sai ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawukan ku afa ibnu abi rabah daga cikin malaman makka sun a'immatu tabi'in yake ma'anar wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ma kanku ayyukan alkhairi shine at-tasmiyatu inda al-jimaa yin ce yin bismillah yayin saduwa kuma a tasmira aka ce ba cewa aka yi al-basmala ba ba a cikin bismillahir rahmanir rahim ba karatun qur'ani za ta in ga Allah karatun qur'ani ne za ta bismillahir rahmanir rahim tasmira ta ce ta bismillah kawai da kuma a cikin wannan wani ya dace da sha'anin addinin musulunci maganin nawa ta neman albarka a cikin sunan Allah tunda Allah ta'ala ya kusanta sunansa da albarka yake tabaraka su rabbika albarkar sunan ubangijinka alkhairin sunan ubangijinka sun yawaita alkhairan sunan ubangijinka sun yawaita to sai ta ake son a ambaci sunan Allah a kowace saboda ambaton sunan Allah yana tattare da alkhairai masu yawa na na wannan na girman wannan suna saboda haka ake so a ce bismillah a ambaci sunan Allah yayin da za a yi wannan sannan a waɗansu daga cikin malamai suna cewa ana son bai halatta ba a yi tsirara yayin saduwa suna kafa hujja da waɗansu hadisai da suka zo daga ciki akwai hadisin da ya zo a cikin sunan ibn maza idan aka ahadukum ahlahu kan yastatir wala yatajarrad tajarrud al-ayrayn idan ɗaya ya hadisi ya zo saduwa da iyalinsa to yi fitira ya fitirta kanta kada yi tsirara kamar tsirarar jakai biyu kada su yi tsirara kamar tsirarar jasai biyu wannan hadisin da ne ba za a kafa ba a kafa hujja da shi kuma da ka wasahi babu aram babu alamci akan wannan idan ya zamanto cewa a inda mutum yake ya aminta da dukan cewa wani daban zai da al'aurar domin ma'awata su da al'aurar juna ya halatta amma hadisin da ake yin daga Aisha radiyallahu anha ma ra'a ما رأ... ما رأ... ما رآها مني وما رأيته من وما رأيتها منه ban ga al'aurar ta ba bai ga al'aura ta ba wannan hadisi ne mai rauni kuma wanda yake munkar ya saba abin da yake tabbatacce na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na kai wanda ya zo a cikin sahihai daga Aisha ummul mu'minin cewa suna yin wanka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanya guda hannayensu suna sabawa har har suna rige-rige sai ka rinka cewa raje min raje min kada ka kwararar da ruwa to wanda ya nuna ce wannan shi abin da yake tabbatacce inda an ce mutum ya tsare al'aurar ta ne amma ga matarsa ba su ya tsare ta ba don haka babu laifi ga ma'aurata su ga al'aurar juna haka zalika yin tajarruji ba su da gare shi daga ciki abinda malamai suka ambata a cikin zafan fito kamar al-imam ibn qudama cikin al-mudni da imam an-nawawi a cikin al-majmu' duk sun kawo shi ne kada mutum ya fuskanci al-qibla saboda girmama saboda jarrasta al-qibla babu nafi akan wannan allahumma illa ya illa umat na shari'a da suke yi ne akan girmama alamomin addinin Allah to a hal a girmama yana daga cikin girmama kibla girmama kibla ya zo kam a cikin kibla tana da girma kuma girmama ta ya zo a cikin hadisai na kaza ul haja cewa idan mutum ya tsuguna zai yi bayan gida ko zai bawani kada ya fuskanci al kibla kada ya juya mata baya to za a iya yin siyasin kaza ul haja a kan saduwa da iyali ta wajen jan kafin nan gaba ki da abin da wannan malamai suka gani kenan da haka suka faɗi wannan alƙiyas babu gaske akan wannan amma waɗannan dalilai idan mutum ya yi hanyar ta'zimu sha'airullah girmama alamomin addinin Allah da kuma ingancin wannan siyasi da malamai suka yi siyasin wato saduwa da iyali da tabawul haja wajen rashin haramcin samun a mutum ya fuskanci alƙibla to wannan babu laifi tare da cewa shi kansa fuskanta alƙibla kai an yi masa tafsiri da kan cewa idan a fili ne amma idan a cikin daki ne babu laifi in a cikin daki ne an san da katanga babu laifi kuma a kamar da muka rinjaya lokacin da muka yi karatun abuwa muka ba ulhaja saboda haka dai a tsauni da cewar fuskanta alƙibla yana daga cikin adabul jima wannan akwai janibin rauni a gare shi wallahu ta'ala a'lam daga cikin adabin da suka faɗa shine sassauta murya da rashin magana shi ma wannan sun shi siyasan a kan haramcin mutum yayin da yake yake guda yana bawani kuma yana bayan gida ya rinka magana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na sunan ibnu maja a ya ce kada mutum ya je da shi da dan uwansa su tafi bayan gida wannan ya tsuguna wannan ya tsuguna sannan su rinka yin zance tsakanin su fa inna allaha yamsuku zalik domin Allah yana kin wannan Allah yana kin wannan ma'ana yana usuba a kansa to sai suka kiyasin a wannan zance da ake yayin da mutum ya tsuguna a kan lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa shi ma suka ce bai halarta ba saboda haka mutum sai yi shiru ya zo kada ya sadu da yanka kada ya magana to amma wannan wanda su daga cikin malamai sun yi rabbi da wannan kiyasi na kan shi wannan kiyasin ma alfarin kiyasi ne yadda yake akwai bambanci yayin da mutum zai tsuguna zai yi sabahul haja ba su da bukatar ya magana babu bukatar ya magana amma wanda mutum ya zama sai tsakanin su da iyalin sa ne musamman lokacin da zama dukan ta saduwa za su akwai maksadi akwai manufa wacce ke ingantacciya a cikin yin magana tare da tare da iyalin sa la'alla maganganu zai ne nuna soyayya maganganu zai ne nuna sha'awa maganganu zai waɗanda yake wata kila wannan maganganu su zan canza alaƙar su akwai alaƙar sa da mai alaƙar sa da matarsa maganganun da zai nuna kan cewar da hankalin da zai kwanta kan ta tana da matsayi a wajen mijinta mijinta har yanzu yana sha'awarta mijinta har yanzu yana tana tsayatar da shi kuma a kawai kuma kudu ne wanda kuka za a tsayar da shi duk abin da zai tsara dankon alaƙar auratayya shari'a ta yarda da shi saboda ka ta wannan babu da ka ga ka ga wannan ya sa bamban da yin magana yayin da mutum ke tsugune tsugune yana fada'ul haja wanda babu bukata a ciki amma yayin da ake saduwa ko akwai bukata wanda duk kuma bukatar nan maslaha ce wanda ku shari'a ta yi ikibari da ita don haka wannan siyasi ne tare da bambanci a duka haka daga cikin malamai akwai wanda ya rija ya daga cikin malamai malamin shek muhammadu muktar ya rija yadda kanta babu laifi kan ma'aurata su zance da juna yayin da suke saduwa don babu laifi da ya hana sannan siyasin da malamai suka yi siyasi ne ma'alfarin sannan kuma akwai maksudi na shari'a manufa ta shari'a wanda take maslaha ce gare su ga rayuwar aure idan haka ta faru duk da wannan dalilai suke babu laifi wannan abu ya faru a waɗannan sannan daga cikin abubuwan da suka haramta na saduwa da iyali shi ne mutum ya sadu da iyalinsa kamar da muka ambata lokacin haila ko ya sadu da ita da duburarsa wannan bai halarta ba an kamanta yin haka da wato mutum ya je wajen boka ya tambaye shi sani sun kai daga cikin manyan yanka ba irin tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata ha'iba aw imra'atan fi duburiha aw ata kahinan faqad daqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake wanda yake kima mace mai haila ya sadu da ita ko ya sadu da mace ta duburarta ko ya wajen boka ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to wannan ya shafe da abin da aka dauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka kira su su tare illa an sai na farkon mutum ta ji da mace a cikin haila shi sai yana da kafara a duka abin da waɗansu malamai suka rinda na hadisin Abi Huraira a abu a hadisin Abdullahi ibn Abbas إذا أتى أحدكم الحائط فليتصدق بدينار أو بنصف دينار idan ɗayan idan ɗayan ku ya je ya sadu da mace tana haila to ya sadaka da dinari ko rabin dinari lokacin da muka karatu mun kaddare miqdarin dinari ko miqdarin dinari muka ce shine nauyin gwal gram hudu da kashi ashirin da biyar cikin ɗari ko da haka idan kai lissafi idan gram yana dubu takwas kaga dubu talatin da shida kenan shi ne dinari ɗaya idan yanzu gram ana sayar da shi a kaso a gidan ne suna faɗa nawa ake sayar da nawa ake sayar da dinari a kasuwar da kasuwar kamfan alhazai da kasuwar sabon gari suna faɗa sai da haka za ka sani siyasin dinari wanda shi ne ake lissafin hatta lissafin zakka abin da aka sanya maka fassara a cikin musulunci yana da sauki duka abin da ba su da kafara domin abin da aka sanya mata kafara idan kai ka san cewa Allah ba zai kama ka da wannan ba amma abin da ba su da kafara kuwa to ko ka yi istighfari kana cikin filma shi'a ta cikin karkashin mashi'a wani tun da Allah ta yi sirma duna zalika liman yasha yana yafa abin da yana gafarta kuma bayan kirka da wanda ya so saboda kana cikin mashi'ar Allah in ya so ya maka azaba in ya so ya yafe maka da wannan ya nuna tsananin wato mutum ya sadu da iyalinsa ta inda shari'a ta yarda ba amma ta yaya zai sadu da ita wannan an tsare mutum kai ne iskin sa'in da matarsa ta kowace fuska farkon zuwa musulmi madina al'ansar saboda fasirantuwa da yahudawa na madina suna da al'ada akwai sifa da sun haka ne kawai mata suke da ake saduwa da su saboda yahudawa suna da tamfakanci suka ce idan mutum ya tafi da matarsa ta wata hanya ba ta inda aka saba ba a jiki wato ana kallon juna a kwance in ba ta haka ba to ya mata ya fi ɗan yanzu da hararagar ki ya ta ya fi ɗan yanzu da hararagar ki ko ga mutanen masa muhajiru sun suna da a wato suna da yanci wajen yadda suke alaƙa su tare da matan su sai wanda da cikin muhajirai sai ya aure wasu daga cikin al'ansar al'ansariya ya zai zai irin al'adar mutanen maka tare da ita wajen saduwa suke a'a mu ga inda ake ko dai ke babu ko kuma babu zancen saduwa abin ya dame shi ko zai kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka nisa'ukum harfun lakum fatu harfakum allati mata yanku gonakin ku ne to shiga cikin gonakin ku ta inda kuka wato ku sadu da iyalanku ta inda kuka so amma su sun ta koyaya suka so ma'ana idan kana fi kamar da yake a cikin hadisi idan kana fi sunanin wahid idan ya zama ko daga sai da ake haihuwa ne saboda haka wannan ya nuna halaccin ta kowace fuska ta wato jin daɗi jikin sa'i mace a miji ya halatta yi tare da matarsa waɗannan su ne matsari na wato aljima waɗanda suke faɗa na'am alwala kafin a alwala kafin babu da alwala kafin idan alwala baya yawa alwala baya wani ya daga cikin a kan jazakallahu khair wani ya daga cikin wannan adabin jima cewa yayin da mutum ya tafi islamin sa ya zama cikin jaraba saboda haka mustahabbi ne gare shi idan zai kwanta ya yi alwala ko in zai ci abinci يروى في حديث عائشة أم المؤمنين إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يأكل أو ينام فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة idan ɗayan ku ɗaya daga cikin ku ya zo ya sadu da iyalinsa sai ya niyyar ya ci abinci ko ya bacci to ya wanke gabansa sannan ya alwalar sa irin alwalar sallah wannan alwalar ba wajiba ba ce an ba mutum zabi inda annabi a hadisin sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayanahu ahaduna wa huwa junub mutum sai da cikin zai iya yin bacci alhali yana cikin jalaba yace idan na'am idan idan tawabba idan ya alwala a wajen riwayar sai a falle tawabba in sha'a yayi alwala in yaso to kai zuwa da aka da in sha'a in yaso yayin da kanta amma bai alwala ba ba ne inda an ce in sha a in yaso an kayyade to amma yin alwalar shi ne musamman ganin cewar shi ne jaraba yana ɗaya daga cikin waɗanda mala'iku ba sa kusanta ta mala'ikun rahama kamar yadda zuwa hadisi wanda ta hadisi ne hasan shekul albani ya hasana ta cikin adabu zakat cewa a mala'iku ba sa kusantar mutane uku jikatul kafir musan kafiri wal mutadallir khaluqan da wanda ya shafa a turare wanda aka kwaba shi daga afaran inda turaren mata ne wal zulu da kuma mai janaba mala'iku ba sa kusantarsa saboda haka mutum ya nisanci janaba mustafa hanya ɗaya daga cikin hanyoyi kuma da zai nisanci janaba din ya kama karfin da shi da yin alwala ita wannan alwala da take yadda ake cewa lemun fara ba ta karyewa abin da kai yake karya ta sai zama an tashi ne mai ta sababin ta malaiku ba ta kusantar sa to wannan dai hadisi ba su mafhuma ce wannan in ya tabbata da sunna hadisi dai da yake shi ne almalaiku ta adda min ma ta'adda minhu bi ibn adam malaiku suna tutuwa daga abin da ibn adam yake tutuwa da shi in dan adam baya son warin da ma malaiku ma ba sa so amma cewa ba ta kusantar ta wannan a ban kiyaye nafsi a kan wannan ba a kan to ma ma za a yi idan mutum ba zai yi alwala ba saboda ya zo a cikin hadisi din idan aka a hadu kuma hana ku fara da hannuna kan ya tawabba aw ya tayammam ya zo da wannan ya zo da wannan riwaya da wannan lafazin idan ɗayan ku ya tafi da iyalin sayayyar bacci to yi alwala ko yin ce mama to da ka idan ka ji kun yin da wani kun ba wani kuni da za ka yi alwala to sai ka ce mama sai ka ce mama kawai ka aikata sunna amma mafi kyau shi ne mutum ya wanka don annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ummul mu'minin ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sadu da iyalinsa sannan ya wanka wani lokaci kuma ba zai wanka ba har sai bilal ya zo ya tashi shi sannan ya tashi ya wanka ya fita sallah ruwa na diga daga cikinsa ruwa na diga daga cikinsa kan cewa ya yi wanka sannan kuma ya miƙe da azumi aka ce mata a cikin wata ramadan ne take yi cikin ramadan sannan idan ba an yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wancan makon wani yayi wannan tambayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da iyalansa da wanka daya wanda na ambata kan cewa wannan bukata ce ta taso a halin tafiya lokacin da za a shiga cikin iramin aikin hajji kamar kamar kuma yadda zuwa hadisin anas ya sadu da iyalinsa da yin wanka bayan saduwa da kowace daya yace wa hada ansab wannan ya fi nishadi yace wa hada azka wa afhar wa afyab eh hada azka wa afyab wa afhar yace wannan shine yafi tsarki shine yafi kyau kuma shine yafi gaskiya ya zuwa su kyauta zuwa. To, menene zai sa wannan ya faru idan idan matan sun yadda saboda mace ya halatta mutum ya sadu da wata mace a ranar wata da izinin ɗaya idan da izinin su ne ya halatta ko kuma kama a halin tafiya a halin tafiya idan bai rabon kwana ba zai iya yin haka al'aula ya zama tukanta yadda ya sadu da kowace zai yi wanka sannan a maimakon yin da wanka ɗaya duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abi rafi ya yi hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da iyalansa ya tasiru inda hadihi wa ya tasiru inda hadihi wa ya tasiru inda hadihi to waɗannan ina da su jillar adabul jima'a waɗanda malamai suka ambata a cikin wannan babi wanda duk da wanda shi wannan tabin da muke karantawa na iziya muktasar ne ba na nabin sai ya kawo maka komai da komai a cikin babin ba in ya ɗan kawo ɗan al-muktafafat bin ishara sai a yi kuma wajen sharhi shi ne za a iya bayanin sauran abubuwa ɗin da wannan muka zo karshen masahin na aure waɗanda a malam ya kawo a cikin wannan littafi a cikin wannan babi sai kuma za mu tashi insha Allah a karatu na gaba hukuncin saki kafin mu je sannan mu kai babi mu kare shi mu shiga babi na tara babin ciniki sannan rabon gado har zuwa da karshen littafin insha Allah ina ganin zan ba da dama a yi tambayoyi ne wa mai tambayoyi ba kamata a wannan gabar ne na tambayoyin ta mu zan muraja'a kamar da muka saba in an gama in an gama fasali ko bayi sai a tambayoyi na abin da aka yi a cikin na hukunce hukuncen bayi da hukun nuna cikin tambayoyin sai ko ko da za ku amsa na mijinta eh zuriyar a ya haramun ne sai dai shi wanda ya tafi da matarsa matar da ya saki saki uku ya tafi da ita ya yi zina amma wanda ya tafi da matarsa kuwa tana cikin zihar ya saba ma Allah da ya zina ba tunda matarsa ce amma wanda ya na ilahi na ilahi ya tafi da matarsa a cikin ilahi ya kare ilahi saboda ta kare kafara da rantsuwa inda rantsuwa ce yake ba zai tafi da ita ba har wata uku. Na'am. Eh. Eh. To, gaskiya ba zai iya illarsa ba. Ba zai iya illarsa ba. Amma a wannan gaskiya shi ne kuma ingar a ingar hana zauki yayin da ake yayin da ake qada'ul haja abin da ke da bari da kiyaye illa ta insha Allah zan duba maka na'am kuma yana ganin tsirancin sa wannan haramun ne wannan ma guzanci ne wannan ba musulunci ba ne wannan ma guzanci ne wannan gaskiya wannan ba musulunci ba ne na'am na'am eh sai da kwanciya kwanciya kawai bacci kawai eh eh to waɗansu malamai suna ganin kan cewar a a makruhi ne waɗansu suna ganin haramun ne amma jina'an akan cewa haƙƙin su ne amma inda yadda su babu abin nan babu babu ma'azura a ciki inda yadda su inda amincewa su babu wanda babu laifi a ciki tunda haƙƙin su ne babu haƙƙin Allah a ciki tunda babu sarai ban bayyana sarai na'am عليكم السلام نعم أحسن أحاديث سيدنا علي أمريكا يا بيت ولا الرواية يا بيت حيدر يا بيت حنين ibn hajar ya rinda yadda cewa tahrif ne wanda suka ce hunayn tahrif ne suka a cikin hadisin ali eh tahrif ne saboda haidar da hunayn duk ya duk sai ake rubuta su ka da sun ce guda uku da ra da sun ce guda biyu da ra ko ba ta ba khaybar hunayn shi ma tsinko guda biyu min da ya da kuma min ɗin ƙarshe min ɗin ƙarshe da ra'ayi kusan da ake rubuta shi saboda haka inda ba inda rubutun da ba rubutu ake da wasali ba babu ko ɗigo ma babu ko ɗigo ana dogaro ne da hadda saboda haka wani wanda ya taɓa shi da hadda wanda yake tahqiq ya dauka ya zo rubutu ya zo kar wani ila ya ya zo shi a cikin rubutu sai ya karanta shi ulai ne ko ya karanta shi haiba saboda haka sai ya kuskure ya saba ma jumhurin ruwa ruwa ta zama to shadda ibn hajar ya ce wannan ruwa ce shadda ta ulai at-tahiya hadithan ali haiba ne haka jama'urin ruwa haka sai ya zo daga sayyidina ali نعم نعم نعم ومثل قضاء ايه رواية سادسة أمة القضاء ما بدي إنزل تبع رواية سادسة أمة القضاء ما بدي إنزل تبع أبن دي إنزل تبع نا آه abin da ya inganta kamar yadda ibn hajar ya sahabi shi ne khaybar a hadisin sayyidina ali da fasu makka a hadisin abida a hadisin sabra sabra sannan da kuma hajjatul wada wanda shi ma hadisin abi sabra ne wannan shi ne wanda suka inganta cikin mawaka kuma na hajjatul wada iblaji ne aka yi dan inda malamai suka yi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta ta yakin khaibar sannan ya halarta ta lokacin fatu makka ya tashi haramta ta bayan kwana uku kwana uku suka yi lokacin fatu makka cikin halaccin yin yin mutu'a sannan lokacin hajjatul wada ya tashi nana ta haramcin domin waɗanda ba su ji ba a lokacin umar a lokacin hajjat a lokacin fatu makka su ji a lokacin hajjatul wada da suka duba tafiyar da ya yi dogon bayani a kan wannan matsala da dukkan su hukumar don saboda tana daga cikin waɗansu sun ɗauki tafarkin waɗansu sun ɗauki tafarkin tarji saboda haka suke tarjihin cewa lokacin yakin haibar ne duk da yake hadisin abu sabra shi ma yana cikin sahih yana cikin sahih muslim amma wannan hadisin abu hurairah hadisin ali ibn abi talib muttafaqun alayh sai da suka hinda yake wadansu kuma suka dauki tafarkin aljam to wannan jabrin ne shine wanda wannan shine mafi a kyawun hanyoyin da ake jami'i tsakanin su Yeah. a bari akwai tambayoyin da aka ruwaito a nan wajen insha Allah wannan yake ma menene hukuncin azalo al'azal hukuncin wa malamai sun yi sabani wasu ya halatta tare da karhanci idan ya zama tukan ce idan a wato yana gudun yana yin hakan don ya gudun haihuwa ba tare da wata illa ba amma ya halatta inda a hadisin jabir kunna na'zil wal qur'an abu sa'id sai kunna na'zil wal qur'an yanzu mun kasance muna yin azalo kuma alqur'ani yana sauka wato makunin wannan inda haramun ne da alkur'ani zai sauka da haramcin sa wannan istilali ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dangana da kuma ba mu hadisin hukumin rabbi tunda an aka ci in sahabi yake mun kasance muna abu kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna wa akan cewa marfu'un hukman to ya danganta shi da cewa wal qur'an yanzu alqur'ani yana sauka alqur'ani ko baya sauka sai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hukuncinsa marfo'i ne wanda yake nuni akan halarci amma saboda hadisai da suka zo na kan cewa huwa al-wa'dul khafi shi ne wato binne ɗaya da ranta a tsaye wanda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ne jam'i ga wayan malamai sun yi jam'i da kan cewa kar hanci ne yayin da mutum ya zamanto yana yin azal din ba da wani maksudi sahihi ba sabbin sun kasance suna yi da maksudi sahihi daga cikin maksudi su shine sun kasance suna yin suna da kuyangu waɗanda ba sa so su haihu inda mace idan mutum yana da kuyanga in ta riga idan ta riga ta zamanto ummu walad to shikenan a sa'anci ba za a iya sayar da ita ba can ta ya'yan ta ba to sai da su kuma ba sa son wannan ya faru suna son su ci gaba da jin daɗi da su ba tare da sun kwanta su sun zamanto a ba za su ba su da ikon daga baya ce za su rabu da su sayar da su ko su bayar da su ba to saboda haka su suke yin hazan ɗaya daga cikin maksudin su hazan wannan maksudin ne sahihi wanda sai da ta yi da shi aka ba su izinin kan su yi wannan amma idan mutum ba da maksudi sahihi ba ba da manufa wacce ke ingantacca ba to wannan shi ne zai zama to min al-wa'd al-khafi na'am mutum ya yi shiya na'am eh ba musulma ba ce dai musulma ce in shi Allah wato ba wai yankin su ba kan aƙidar suke ba a kan sharrin abin da yake akwai abubuwa da cikin aƙidar shi'a da suke kaɗan ba kan mutum ya rida dan da an tambayi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad akan hukuncin su yake yin shiru ya dade sannan sai duk wanda yi imanin da abin da ke cikin alkafi ga baki daya wannan babu shakka akan kafircin to amma sai yanzu ya bai san ma abin da ke cikin kafircin ba abin da kawai suka dauka wata kila sai sai a sa bakin zani shine aƙidar ta sai dai kuma zagin sahabbai wanda yake kuma wannan wato mutum ya kamar yanzu daga barin wannan shine in ka tuba ka aure ta in ka tuba maka ka tsale ta akwai da yawa daga cikin musulmin kirki wanda ga magarin musulmi wanda zaka wanda zaka aure su ka sanya su akan tafarki sunna sunni duka wanda zaka je ka aure wanda zaka je kai ta ita gardama da ita ba ta hali ba ta hawar hali ya yanka za su taso ba mutum kai ta wani daga wani na idan kana da karfin in kana ganin kana da karfin haka za ka iya in kana kana in kana da ganin kana da karfin haka din za ka dauki haka za ka dauki shi daga daga akidar kana da wannan niyyar kuma kana da karfin kana ganin ka aminta da karfin ka za ka iya yin haka za ka yi tafiya a kanta wannan yana da kyau to kamar ka auri kirista ne dan ka dawo da ita musulma akwai magidantan da ke cikin talauci ba su da wadatar matsuguni suna tare da 'ya'yansu a ɗakin kwana sai sal wasu daga ciki a gidan haya suke a nan yaya hukunta saduwar su da iyalin su to a gaskiya wannan kun dai jima a na shari'a kuma gaskiya akwai abu na tarbiyya a ciki iyaye suna saduwa suna saduwa da juna a inda yayin su suke ji wannan babu tarbiyya a ciki tarbiyya tana gurfata saboda haka duk matakan da za su ɗauka haka bai yi ba wajibi ne su ɗauki wannan matakan ma'ana ya kimmin wajibi illa jibi fa huwa wajibi abinda wajibi ba zai tabbata ba sai da shi shi ma ya zama to wajibi da wajibi su san matakan da za su ɗauka Allah ya sanya mana mafita yace a yin nasiha ga mawadata wajen taimakawa irin waɗannan matalautan a unguwannin su haka ne gaskiya ne wannan wajibi ne mu rinka bibiyan juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta ce da tabi'a ta ce na bibiyan halin mutane halin sahabbai amma sai da yawa ga waɗansu musamman halin da ake ciki ba makwanci ne yana fitar kai amma san halin da yake ciki ba saboda rayuwa da ake yi wata take ba ta musulunci ba kowa ya kama harkarsa kowa ya kama gabansa wannan ya ba ta kai ko ina ba sanadiyar makwancinka la'alla shi ne mabudin shigarka aljanna ka tsallake ka je ke sanin hankolo a wani waje alhali da aljanna ba kusa da kai sau da aka kula da wannan wannan mace ce ta je unguwa mijinta kuma bai sani ba sai mijin bayan ta yi masa waya cewa tana can in ta wuce lokaci kaza aurenta ya mutu kuma ta wuce lokacin yaya za a gyara a aurenta ya mutu sharafi ne ya baya wanda ba da sharafi abin ya tabbata shi kenan sharafi ya yi mutum da take zai wasa da sauƙin zai wasa a yi tsoho a wani ya mutu a wani sai an yi masa tafsi mutuwar aure wani sai an masa tafsir inda yake mutuwar ai akwai mutuwa ne sai an masa tafsir tunda ba sarihi ba ne wajen wajen wajen tak wajen yankewar saki da baki daya ta saki uku sai an masa tafsir ne kake nufi da auren ta miki saki dai kake nufi ko kuwa auren ta miki gaba ɗaya saki uku sai ya faɗi an tambaye shi in yake ɗaya sai a ɗauke shi idan yana a kan niyyar sana'a kan gashi kuma ba ba kuma sai an ce rantsuwa ba abin da ya faɗa shi za a gaskata wannan bai kamata a kun ga akan sha'anin saki ne Allah ta'ala ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzwa kada ku ɗauki ayoyin kada ku riki ayoyin Allah aba wato abin abin yanzu yana daga cikin yanzu da ayoyin Allah wannan yana daga cikin yanzu da ayoyin Allah mutum ya rinka irin wannan a shi a saki kamar yadda za mu gani idan ba bisa bukata ba ba krizi ne bai kamata a yi shi ba an halatta shi lil haja saboda bukata ne to wal haja su kaddaru bi kadariha iyakar iyakar haja ita iyakar ta ake tsayawa wai idan aka sami yaro ko yarinya ba ta hanyar aure ba to wai idan ya girma zai iya auren wanda ta haife shi haka mamacin za ta iya auren uban naka uban naka saboda ba ta hanyar aure aka haife su ba a'a ba zai aure ta haife shi ba aure ta haife shi ai uwarsa ce wanda ta haife shi ai uwarsa ce abinda malamai suke cewa muharramiya muharramiya ba ta tasowa a cikin wannan a muharramiya ba ta tasowa a cikin wannan kama alal misali shi uban zai iya a mutum idan yi na gamace idan yi na gamace wannan ba zai hana shi a wuri uwarsa ba ba kuma zai hana shi a wuri uwarsa ba saboda haka idan har aka haifi yari har suka haifi yarinya ba zai hana ya auri ɗan uwar wannan yarinyar ba kamar ita kan wannan yarinyar ai yarsa ce duk da ba za a danganta ta a nasaba ba a ce kuma zai auri wannan wannan wannan yarinyar da ya haifa sai kuma ya san yarsa ce babu babu dalilin shari'a da zai haka mutum ne ya rubuta a matarsa saki sai ya ajiye a karkashin kilo bai ba ta ba sai da ta zo gyaran gado sai ta gani to shi wannan ganin da sai ta saku ta saku inda ya rubuta ta gani shi kenan inda ya rubuta ta gani sawa'un ya aika mata ne sai da ya aika mata sai canza ra'ayin sa yake yake bari ya waya a dawo da takardar na kafin a dawo an kai ta hausa ku ko kuma ta gani ya ajiye ta gani duk ya yi na na da Allah bai sa ta gani ban ya ɗauko ya da to shi kenan a rasarin ta ki bai yi ba wannan yake malam wannan addu'a za ta yi ne tun wajen wasanni ko kuma sai a lokacin da za a fara saduwa lokacin da za a fara saduwa ne ake yin wannan addu'a lokacin da za a fara saduwa akwai wani wasanni da suka haramta tsakanin mata da miji abin da ya haramta tsakanin mata da miji shine kawai ya sadu da ita lokacin haila ko ya sadu da ita ta inda Allah ya hana shi ne sadu da rasa amma dukkan wani wasa ya halarta tsakanin miji da mata kamar yadda ya zo a cikin zahirin alkur'ani الآن باشروهن واكتبوا ما كتب الله لكم المباشرة أن يطلق انت أكن بك وجوه الاستمتاع ولكن إلا دما تاجي سيتنا أبوجا سيتنا كانوا برم أيكنا أبوجا إذا ما تفي سيتنا كان تاجي نكي داو وكانوا يا ذل يجرب مسكوانا wannan take tsarin adalci dole sai ka nemi a haƙƙin shi ne wanda wanda yadda za ka yi wannan sai ma wacce wannan shi ne haƙƙi don kwana biyar kake yi in ka zama ma kwana biyar za ka da sai dai ka zai kai kwana biyar ba anan saboda can wajen kana saboda za ka koma aiki sai ka zo kai kwana biyu to wannan alwajibi wajibi a kanka akan wannan shi ne wannan lokaci kuma sai ka canza wadda take abuja ka dawo da ita kano ita ma ta je ka rinka kwana biyar biyar sun sanar da wannan kwana biyu biyu wannan shi ne haƙƙi idan ba su yaƙi ba to a zamani ne sai sai dai in kana da wani fasa yubiya da kake buƙatar in kana da wani fasa yubiya da kake buƙatar wancan ta abuja to sai ka haƙo ko kanta ta kano da yadda da ke don allah don girman allah su yi hakuri in ka hakura su ke nan amma haƙƙin kai ko kuma da ke sai ka biya ta da ce da abin da za ka biya a maimakon wannan duk da yake wannan su malamai suna cewa bai halatta mace ta sayar da kwana ba inda sayar da kwana ba mu kawwani bane ba mu tamawun bane ba abin da yake yake da kima bane ta dukiya da za a gani amma alfahari kamar da muka ambata a cikin karatun ya halatta an kyauta da kwana ya halatta a sayar da shi saboda haka za su cewa a maimakon kwana biyar da nake yi wajen kai kwana biyu cikin kwana uku yau zan biyar sai kai lissafi da dandana ya kuɗo ya ko kuɗi ya baka amma hakki na ta ne hakki na ta ne na shari'a ya danganta kuma yadda suka warware hakkin su ta Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا